الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna takwas ga wata na safar shekara ta 1447 hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin sahihu siratin nabawiyya mun tsaya babi da malam yake cewa mujadalatul mushrikina yanda mushrikai suka rika yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam jayayya sannan kuma da bayyana cewa a ka musu wani abin da zai iya zamantowa a matsayin aya idan dai har ana so su yi imani to ga abin da ya kamata a yi mun karanta a darasi na ƙarshe wanda wannan jayayya da suke yi da gardama da suka ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi shi ne kawai inadan wa hasadan wa bagiyan wa juhudan saboda taurin kai da hassada don mishi ba mu ba wa bagiyan sannan kuma da ƙetare iyaka na ubangiji subhanahu wata'ala a lokacin da Allah ya zartar da wani al'amari wani ya nuna cewa iya da ta cewa a kai sannan kuma wa juhudan da musuntawa a musunta abin a nuna ai abin ba haka nan ba ne ba alhali kuma hukunci na ubangiji subhanahu wata'ala za mu tashi farkon safaha ta 159 lokacin da aiwa lokacin da ƙuraishawa suka faɗi abinda suka faɗi akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma suka aika ɗaya daga cikinsu wanda shine alwalid ibnul mughira suka ce ka je ka tinkare shi alwalid ibnul mughira yake cewa a cikin larabawa babu wanda ya kai ni sanin waƙe-waƙe amma wannan abin da yake faɗi ba waƙa bane ba ƙarshe dai abu jahal labari ya kai zuwa gare shi sai ya zo yake tambaye shi cewa ai mun samu labari an ce kana so kai ma wannan abin da manzan Allah ko Muhammad ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama kana so a ci da kai da haka muna nan muna maka tarbace muna tara maka dukiya saboda dukiya ta wadace ka anan ya musu inkarin cewa lalle ƙurayshawa sun san cewa ni mutum ne mai kuɗi a cikinsu har inda abu jahal yake ce mashi kala yake cewa la yarda anka qaumuka hatta taqula fihi ai mutanenka ba za su yarda ba akan duk abin da zaka faɗa akan shi har sai kayi magana akan shi ta zargin shi ko aibanta shi sai alwalid ibn mughira yake cewa qala fada'ani hatta ufakkira fihi yace bari ni to haɗin tunani akai to shi ne maliki ce anan falamma fakkara lokacin da alwalid ibn al-mughira ya yi tunanin shi ya kare akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa sai ce in hadha illa sihrun yu'thar wannan abin da ya zo da shi ba komi bane ba face wani sihirin da ya same shi daga wani waje ay ya'thuruhu an ghairihi wanda ya same shi daga wajen wani wanda ba shi ba kina ke karanta mushi shi kuma yake karanta wa mutanen shi sannan kuma ya ɗimautar da mutanen garin makka gabaki ɗaya mali ce fa nazalat sai Allah sabkar da zarni wa man khalaqtu wahida Allah ce barni da ni da wanda na halicce shi shi kadai shi kadai yazo duniya ko Allah ce barni da shi sannan waja'altu lahu malan Allah ce shi ho wannan bawan na sanya ko na bashi dukiya mamdudan dukiya mai yawa wa banina shuhuda sannan kuma da diya masu halartar duk inda ta yi duk inda zai tai da diyan shiyu suna halartar cewa ai suna bashi kariya suna gaskanta abin da ya hadi in wata tsiya zai so su kama mishi wa banina shuhuda Allah ce wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid sai yake cewa al-ayat sai ce haka za rawahu al-baihaqi an al-hakim an ishaq qultu wa fi zalika qala Allah mal ibnu kasir yake cewa a cikin haka ne Allah mai girma da buwaya ya ambata cewa ikhbaran an jahlihim wa qillati aqlihim Allah yana bada labarin jahilcin waɗannan mutane wanda suke kwatanta wahayin alqur'ani maganar Allah subhanahu wataala da maganar wani daga cikin halittu Allah ya bayyana jahilcinsu sannan wa qillati aqlihim Allah ya bayyana karancin hankalinsu dukkan hankali in dai lahiyan shi lau in ka saurari qur'ani ka san wannan ba magana mutum bane ba kuma shi ma al-walid ibn al-mughira abinda ya same shi kenan kaga da aka faɗi abinda aka faɗi karshe dai ya nuna cewa a'a lalle wannan al'amari da aka ambata ya tabbatar da cewa ba magana bace ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san cewa wata magana ce wadda tabbas ta zo daga ubangiji subhanahu wata'ala to shine malam ana yake cewa wa qillati aqlihim yace bal qalu bari dai su waɗannan mushrikan suna cewa adghasu ahlamin kaman cakude cakude shine adghas adghas yani akhlaq kaman garwayayyen abubuwan da mutum yake gani a cikin maholki suka ce ai wannan abin da ke karanta muku bai wuce ba wannan adghasu ahlamin din bai wuce ba muhaliki abin da ke karantawa idan ka ce adghas suka ce akhlaqun multabisa min al-ahlam irin abubuwan da mutum zai rika gani waɗanda a cikin barci wanda wataƙila abin baya ma haɗuwa da junan shi kana mauliki kana jin ka a damagar sai ka ji ka a saudiya ka ji ka a ina ne ka ji ka tare da wani mutumin da al'allama ya jima da mutuwa ko kuma ka ji ka da wani mutumin da bakka da alakan da zai haɗa ka da shi akan wannan abu sai ka ji ka yana zo maka wani shine adghasu ahlam wai suka ce ai abin da ke karanta musu na qur'ani na adghasu ahlamin ne suka ce kai baliftarahu kai bari kirkirar shi ne ka san za a yi magana ɗaya aka yi kim kai wannan abu ba mahalki bane ba mu da muka faɗin ba mun san cewa wanda ba mafarki bane ba sai aka ce to balif tarahu to kawai a ce da shi ke na kirkira yi shi ya kirkira abin da ya kirkira ya zo yake karanta wa mutane kuma shi ma aka ga bai yi ba aka ce kai bal huwa sha'ir kai kai mawaki ne ka duba wannan dimuwa a ce kaza in an jima a ce kaza in an jima a ce kaza bal huwa sha'ir falyatina bi ayatin kama ursila al-awwalun in dai har yana so mu gaskanta shi to yazo mana da wata aya me aya shine alama alaman cewa lalle annabin Allah ne a hado shi da wata mu'jiza wannan mu'jizar sai ta nuna mana cewa lalle shi annabin Allah ne kama ursila al-awwalun kamar yadda aka aiko da manzannin harko da irin waɗannan ayoyi wa ataina samuda naqata mubsiratan fazalamu biha Allah ce mun baiwa samudawa wannan taguwa kaga su ba su kai labari ba karshe dai a karatun da ya gabata malam ya ambata mana cewa fadar Allah subhanahu wataala wa ma nursilu bil ayati ba ma aiko da ayoyin nan sai dan tsoratarwa sannan kuma Allah Allah ya ki aiko da waɗannan ayoyin saboda kazzaba bihal awwalun wanda suka gabata sun ƙaryata to kuma in aka aiko muku wannan alama kuma ƙaryatawa za ku al'ayat wanda yake zawa tare da annabawa shi ake kira da suna mu'jiza mu'jiza khawariqul ada abinda al'adance a yau da gobe ba a saba gani yana gudanuwa ba to in mutum zo da shi za a ce a wannan mu'jiza ce idan annabi ne idan kuma ya zamanto ba annabi bane ba salihin bawa ne sai zamanto mi sai zamanto karama to ita karama aqida ta ahlus sunna wal jamaa akwai karama kuma an yarda da karama saboda ya zo a cikin hadisai daban-daban amma irin karaman da ya tabbata sannan kuma duk wanda zai samu karaman shi iya abin da Allah ne karamta shi da wannan abin shi ba ce bai ɗauki wannan abin ya ɗora bayan Allah kuma a kai babu ƙur'ani babu hadisi da ke goyon bayan wannan ba a yarda da wannan ko wani ya je ya maholki ya zo ya ce muku a ai a wannan maholkin ga abin da na gani na ga manzala sallallahu ya ce mun kaza ce kaza da aka sai zo ɗora mutane akan wata ibada babu wannan addini ya riga ya ruhu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dinan da haka babu wani mahalkin da wani zai yi ya zamanto a matsayin bautan Allah subhanahu wataala to wannan karama kuma ba tana nuni akan cewa wannan mutumin na ƙarshe ne a wajen Allah ba saboda kaga a cikin al'umma na babu wanda yake Abubakar Siddiq to amma kuma irin karamomin da suka bayyana tare da irin su Usaid ibn Hudayr ba su bayyana ba tare da Abubakar Siddiq wannan yana nuni akan cewa Usaid ibn Hudayr yayi Abubakar a Qur'ani yake karantawa mala'iku da wasu hutule da suna saukowa daga sama da ya bai wa manzala salasar labari washe gari sai manzala ke cewa tilka mala'ikatun danatil sautika ya kusai ya ce ai mala'iku ne suka rika sabkowa a dalilin sauraron karatun da kake yi amma abubakar yana ai musu sabko ba to wannan ba yana nuni akan cewa ai usaid yahi abubakar siddiq to shi abinda yake zuwa tare da annaba shi kuma wannan shine shine mu'jiza an baiwa annabi annabi Musa alayhi salatu wasalam sanda idan ya ya jeho wannan sanda fa idha hiya su'banun mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nazirin in ya daga hannun shi yasa kasan kasan kasan hakarkarin shi in ya daga sai wani haske ya rika bayyana wannan duka Allah yana yi ne saboda bayi su yarda cewa waɗannan halalle annabawa ne Allah ya turo zuwa gare su to shi ne a nan suka ce a idan yana so mu yi imani da shi ka duwa haka kamar aka yi imani shi za ƙara da wani abu suka ce to falyati bi ayatin falyatina bi ayatin kama ursil al-awwal kamar da na farko suka zo da shi male ce waɗannan mutanen ne kaga daga wannan ayar da Allah ba mu labarin abin da suke hodi yace faharu sai suka dimauce ma za ya kuluna fihi wai mi za su faɗa akan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ɗiwa ta kama su a ce kaza an an jima a sake a ce kaza gobe a sake in an ce kaza kuma a sake faharu ma za ya kulu na fi sai ce fa kullu shay'in ya kulu na hubaɗin duk abin da za su faɗi su da kansu za su ƙaryata kansu da kansu kahin ma wani ya musu bayanin ta ba haka nan bane ba su ma sun san ƙarya suke shi ne ce ya kulu na hubaɗin ya ce li'anna man kharaja anil haqqi mahma qalahu akhta duk mutumin da ya huta daga abin da yake gaskiya mahma qalahu duk yanda ya hadu wani abu akhda sai ka samu kuskure da yake hadi me yake da dadin ita ce gaskiyar me zaka ji na kama zuciyar dan adam saboda yana da alaka da fidrar da Allah halicci adam da ita ita ce gaskiya a lokacin da wannan gaskiya ake ambata ta sai ka ji abin zamzam daɗi ram yana tafiya inda ya kamata amma daga an so ko awwal suke nasir kulle daga an so ko mahalkin wane mahalkin wane addinin wane bid'an wane sai ka ji abin wani bambara kai haka da shi saboda bai dace ba da fitrar ɗan adam to shine anan kaga sun faɗi maganganu daban-daban kuma akwai mutane masu hankali a cikin su in bangaren da ya shahi rayuwa ne amma duk maganar da za su yi za a ji ta wata iri li anna man kharaja anil haqq haƙƙi mahma qalahu akhta di yanda ya magana sai ka samu cewa magana tashi mace ce kuskure ce qala Allah ta'ala Allah ke cewa unzur kai dubi ka gani kaifa darabu lakal amsala yanda suke buga suke buga maka misali misali wanda yake na banza ana maganin cewa ga Allah ya ce kaza kuma sai ku rika buga wani misalin ku na daban kaga wannan misali na banza ne wannan misalin da suka kafa fadallu sai suka bace fadallu fala yastati'una sabila daka ba yanda za a yi su iya shiriya zuwa ga abin da yake na hanya ta shiriya ta daidai duk magana da za su wadi sai ka samu cewa magana na bata ce ita ma to wannan kuma shine yake kan shine fallasan da Allah yake rubutawa duk mutumin da ya zamanto yana tahiya akan abin da yake ba daidai ba sai kaga a waɗannan mutanen duka su nawa ne amma sai kaga da ikon Allah abin ci gaba yake haɓaka yake ba waɗannan mutanen bane ba a gaskiyar ce take yin halinta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana a garin Makka kaga shi kadai ne da ƴan mutane kaɗan da shi mun karanta a baya mutum bakwai mutum biyar mutum kaza mutum kaza amma abin kuma ƙara haɓaka yake ƙara haɓaka yake yanzu za mu zo a nan gaba mu ji yanda waɗannan mutane suka rikice mutane duka ƴan kaɗan ne amma sun rikita garin gaba ɗaya me yasa saboda abin da suke hudi gaskiya ne kuma su da suke hada da su sun san abin da suka hudi na wannan abin gaskiya ne to shine Allah ya ce waɗannan mutanen sun rika buga misalai kaji mutum mai muke kawo maka aya ko hadisi sai ya bige ya rika baka misali a misali yana zawwa bayan dalili an kafa hujja wani abu ya dan shige ina ko wani misalin da yake daidai da wannan hujjan sai a kawo a kafa da shi bil misali yattadi'u al maqal a wasu lokuta eh sannan kuma akwai lokacin da kuma tawdi'ul wadih yaziduhu madha gumuda idan abu yana hili karara sai ka ce za ka yi bayanin shi to ƙara rikitarwa ne za ka yi misali rana ta hutu sai ka zo ka ce to mutane ku duba wannan ita ce ake ce ma rana wanda to kaga duk bayanin da za ka yi kamar ƙara sa to wanda kenan akwai ma wasu abubuwan da mu mu sani ba akan ta wannan rana ita ce rana ba ta buƙatar wani taudi to akwai adillan da busu buƙatar wani misalin da za kawa kawai daga ka haɗe su tabbas suna isa ne cikin zuciyar adam kai tsaye malai ce rawa al'imamu الإمام عبد عبد عبد ابن حميد في مسنده بسنده عن جابر بن عبد الله قال اجتمعت قريش يوما ƙuraisha suka suka haɗo ta rana aka haɗu kowa da kowa a kabira mujirimi ha eh da waɗanda suka musulunta daga baya muhsini ha su kuma faƙalu suke cewa unzuru ku yi dubi ku duba ku bintuko a'lamukum bisihri wanda ya kowa iya sihiri a cikin ku wal kahanati da wanda ya kowa iya duba sannan wa shi'ir da wanda ya kowa iya waƙe kaga bokanci duba sannan kuma abin da shahi waƙe wannan mutumin wanda ya kowa iya wannan falyati hadhar rajul ya je wajen wannan mutumin suna nihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi farraqa jama'atana eh wanda ya rarraba tsakanin jama'an mu to dole a rabu mana wani yana bauta wa hubal da lata da uzza da manata da wanda zai bauta wa Allah subhanahu wataala shi kadai za su zama to daya za su zama to daya ba za su zama to daya ba wanda yake bauta wa Allah daban yake za ka gan shi tranquil a cikin nutsuwa amma wancan kuma shuraka mutashaki suna eh wannan yace kaza wannan yace kaza wannan yace kaza wannan yace kaza ba za su zama to daya ba ai ba ɗaya bane ba sai ka ce ai aje zuwa ga wannan mutumin da ya raba jama'an mu wa shattata amrana kuma ya wawwatsa al'amarin mu gaba ɗaya zaman ka ɗaukan magana ɗaya a cikin garin makka wa aba dinana ya aibanta addinin mu eh mu samu addinin su na uwaye da kakanni dama suke ne eh gargajiyar su suka samu uwaye da kakanni suna yi kaga maganganun suna kamanceceniya da mi da juna irin abin da aka hudu a can haka za ka samu wanda yake hada da gaskiya a yau sai a ce farraka jama'atana wa shattata amrana sannan kuma wa abadinana ana aibanta addininmu sannan an raba al'amarinmu an raba wane ne da wane ne an raba al'umma tsakaninsu su ma haka suka faɗi ƙurayshawa kaga duk mutumin da yake kan ba gaskiya ba ya ishe ka aibi ya zamanto abinda kinkima kinkima mushrikai suke faɗi akan manzon Allah shine yau ka zo kai kake maimaita kai ma kuma kana faɗa da gaskiya Allah kiyaye suka ce a samo wannan ƙwararren a sihiri da bokanci da waƙa fal yukallimuhu ya je ya samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mishi magana sannan in ya mishi magana kamar ya tsara mishi zance yanda zai tahi da shi wal yanzur ma za ya rudda alaihi sai kuma ya ga to wani irin martani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi faqalu sai qurashan gaba ɗaya suka yi baki guda suka ce ma na'lamu ahadan ghayra utba ibn rabi'a ya ce kai mu san wani ba a cikin gaba ɗaya masanin sihiri masanin bokanci masanin waƙa duka tarkacen banza ne sihiri haramun ne duba haramun ne wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawuna alam tara annahum fi kulli wadin yahimuna wa annahum yaquluna ma la yaf'alun duka dai tarkacen banza ne amma wai a nemo wanda ya iya waɗannan abubuwa to ya je ya ma manzala sallallahu magana sai aka ce ai babu kaman utba ibn rabi'a faqalu sai aka ce anta kai ne zaka je kai wannan aikin ya abul walid ya kai baban walid fa'atahu fa'atahu utba sai utba sai ya zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala sai ya ce ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya muhammad ya ce anta khairun am abdullah ka gani nafsu shai wai da kai da abdullahi waye mafi alheri waye abdullahi mahaifin manzala sallallahu alaihi wasallam kenan da kai da mahaifinka waye mafi alheri ka kenan tsara shi ake so ai azance ba hujja ba sai aka ce mishi kaga wannan magana irin ta ce fir'auna yi da abubuwa suka rikice sai ce kai annabi Musa wai fa ma balul qurunil ula wai to uwayenmu da kakanninmu da suka mutu suna ina yanzu dai hudu kowa ya ji to kaga irin wannan magana nafsu shay suna kamantacce da juna sai ce wai da kai da abdullahi wahi alheri fa sakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi shiru kuma shirun da irin shirun annabi Musa ne a can me yace shi ma qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wa la yansa ilimin sanin inda uwayenku da kakanninku suke yana wajen Allah Allah dai baya bacewa sannan Allah baya bancewa abinda suka iya nan adan wani to manzo sallallahu alaihi wasallam sai shiru shi ma fa qala sai ya sake ce mashi shi utuba ibn rabi'a ya sake ce manzo Allah cewa anta khairun am abdul mutallib wai kai ne mafi alheri ko abdul mutallib wahi wani fa sakata rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru summa qala yanzu sai ya dauki magana shi utuba indi hadin shi yake magana shi yace in kunta taz'um anna haula'i khairun minka in dai ka yarda kana raya cewa da abdullahi da abdulmutallib babanka da kakanka sun hika in dai ka yarda sun hika to faqad abadul alihata allati ibta haƙiƙa sun bauta ma allolin da kake aibanta a yau eh wa'azi ne yake na banza ba eh irin wa'azin fir'auna ne da ya ce wa annabi musa kahuri ya ce wa in kunta ta zu'um annaka khairun minhum amma idan kana ga cewa kana raya kai kai ne mafi alheri sama da su to shikenan fatakallam hatta nasma qaulaka sai kai magana mu ji saboda mu san inda zamu ajje ka kaga wannan shine ka tura mutun ka kai shi bango sai ke cewa inna wallahi ma ra'ayna sakhalatan qattu ash'am ala qaumihi minka shi a utuba yake cewa wallahi ya ce iya rantsuwa da Allah ya ce su da ƙureshawa ba su ga sakhla idan aka ce sakhla shine kaman ɗan da aka aihuwa a cikin wata al'umma wanda asali shi yana kuma zuwa ga ɗan taguwa ne kenan ba mu ga wani wanda aka aihuwa ba ash'am wanda ya zamanto shu'umi ko kuma wanda ya rikita mutane ala qaumi a cikin al'umman shi minka sama da kai ya hudu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan magana subhanallah ya ce farrakta jama'atana ka raba jama'anmu wa shattatta amrana ka daidaita al'amarinmu wa ibta dinana ka aibanta addininmu wa fadahtana fil arabi ka kumyatar da mu a cikin larabawa hatta laqad tsara fihim anna fi quraish sahiran har labari ma ya kai zuwa gare su gaba ɗaya cewa ai a cikin ƙurayshawa akwai wani mutum mai sihiri sannan wa anna fi quraish kahinan a cikin ƙurayshawa akwai wani boka wallahi ma nan taziru shi utuba yake cewa ina rantsuwa da Allah yace su sun yarda da Allah amma wannan biye-biyen su hubal salata su uzza da nan aka samu matsala da su yace yana rantsuwa da Allah ma nan taziru illa mithla sayhatal hubla ya ce ba abin da muke jira in ba kururuwa ba na ihun mace mai naƙuda idan aka ce sai hatal hubla shine ihun da mace take lokacin ta zo naƙuda kenan ba abin da suke jira su ma in ba kururuwa ba na kawai a hutu a buga saboda garin gaba ɗaya ya rikice wani baya kaunan wani wani baya son wani gidan wani ya ɗarmi ɗiyan shi saboda suna zuwa wajen manzala sallallahu alaihi wasallam abu gaba ɗaya ya mutse ya ce ba abin da muke jira in ba wannan ba an ya kuma ba'aduna ila ba'adin bisuyufi hatta na tafana shashenmu ya tashi akan shashe da makami da da takubba hatta na tafana har mu kare gaba daya wannan shine jawabin da shi utba ibn rabi'a sai ya ce ayyuhar rajulu sai sake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ya kai wannan mutum in kana kaga dai zaben da Quraysha suka yanzu shine yazo yake sauya duk wani bayanin da aka yi duk abin da ya faɗi da abin da suka faɗi duka yazo yana yana yana sakewa suke ce yake cewa in kana innama bikal haja ka faɗi mana in bukata ce gare ka ta dukiya jama'ana laka hatta takuna aghna quraishin rajulan wa'idan har ka zamanto mafi wadatan ƙurayshawa ya zamanto mutum guda ne wanda kuma shine kai saboda duke da zamu tara maka wannan da'awar ka bari subhanallah an sha an sha gurmaya fa abun ba haka ba kai tsaye yake hutowa a sai an yi ta gumurzu an yi ta gumurzu kuma Allah yake dasa wasu mazaje rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wanda ba sa kasa a gwiwa sai ya ƙara cewa in kana innama bikal ba'a idan kuma ya zamanto kana da yunkuri ne da kokari na aure shine alba'a kuma anan zamu zamu fahimci ba'a cewa kenan yana da kokarin da zai rike mace sai ce to faktar ayyani sa'i quraishin shi'ita ka zaɓi a cikin ƙuraishawa ka darje ka zaɓi kowane irin kalan mata ya ce mun kuma falnu zawija ka asharan sai mun aura maka mace goma inda kana da ba'a ba shi ne tahammul takalifal hayat az-zawjiyya al-madiyya wal ma'nawiyya fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam bayan wannan yana cikin ya gama bayanin shi tace farakta manzo Allah ce ka kare kaga daga nan ya san cewa ya buga ge ba abin da ya shiga surutun banza ne kuma da surutun banza ne qala na'am sai ce eh na kare faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim hamim tanzilun minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا يجيك إلى أن بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود kan jawabi babu dogon bayani ko dogon surutu a shi mai abin faɗa ai bai bai wannan tsayawa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai tun an bashi amsa fa wallahi amsa ta hutu karara cewa Allah shi kadai ne Ar-Rahman kuma shine Ar-Rahim ai suna tambaye shi cewa man Rahman wai me Ar-Rahman da kake cewa mu musan shi ba da aka sulhul hudabiya ma suke cewa a bismillahir rahman sai dai a goge Ar-Rahmanir Rahim ina mu musan shi ba man Rahman Allah ce gale su qulidu Allah aw ud'u Ar-Rahman ayyam ma tad'u falahu al-asma'ul husna bal hasali ubangiji ya da sunayen da babu wanda ya sa adadin adadin sunan an ba shi ba subhanahu wa ta'ala to shi ne mazalla ya buɗe da, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai sai ya buɗe da wasu babbaƙun harfan da babu wanda ya san hushin baƙinsu sai ya ce wannan abin da kake maganan cewa bokanci ko kaza ko kaza tanzilun ne sabkakken abu ne minar rahmanin rahim daga ar-rahman mai rahama ar-rahim mai jin ƙai sai ce kitabun shi ƙur'ani da kake gani littahi ne fussilat ayatuhu wanda aka yi bayanin ayoyin shi filla filla ƙur'anan abin karantawa ne arabiyan balarabe ne amma fa li qaumin ya'lamun ga mutanen da Allah ya ba su daman gane haka har ya kawo inda yake cewa fa in a'rabu idan suka juya baya suka ƙi amsan abin da ka ambata musu faƙultu ka faɗa musu cewa an zartukum ina jan kunnanku da yi muku gargaɗi na cewa sa'iƙatan wata azaba mai tsanani misla kwatankwacin sa'iƙata adin wa samud irin azaba mai tsanani da ya samu adawa da samudawa to su kuma dama suna labarin adawa da samudawa saboda duka yanki guda ne sun sa abin da ya same su ai utuba da ma ya ji wannan bayanin ya ce hasbuka ki shiru me yasa ya ce shiru ya san abin da yake hudin gaskiya ne kuma an yi hudin sai an yi kai hasbuka shiru ma inda ka gaira haza bakka da wani bayani sai wannan kala la manzon ya ce ban da wani bayani sai wannan faraja ila quraishin utuba sai kuma zuwa quraishawa faƙali suka ce mawara ak suka ce ya mege ta yi da kai ya aka yi me bayani ƙali sai ke cewa ma taraktu shay'an ara annakum tukallimunahu illa kallamtu yace abinda zan faɗi muku duk wani mai wani zahin kirji da yake ga cewa iya da wata magana da ya kamata yi yace babu wani abin da na bari daga cikin abin da kuke tattaunawa sai da na mishi magana akan wannan abin kafkin su duk wani bayanin da aka yi a nan sai na juye shi gaba ɗaya ƙaluyin suka ce fahal ajabaka ya amsa maka ya yarda faƙala na'am sai ce eh sun maƙala sai ce la ya ce a sai da suka mero hankali sai ce la ya ce wallazi na sabaha shi da ya gama bayanin shi ya saurare shi ya ƙari kuma sun makala sannan sai sake ce musu lawallazi na sabaha baginatan sai ce a abin nan da ya kafa hujja da shi abu ne ayoyi ne a bayyane ba haƙariya ba ne ba ba haƙariya ba ne ba ma fahimtu shay'an min makala ya ce ni ba ma abin da na gane daga ciki abin da na riko kala yake cewa gaira annahu an zarakun sa'iƙatan misla sa'iƙatan adin wa samud ya ce ya ja kunnanku ya muku gargaɗi da kashedi akan cewa in hobu ku amsa ba irin azabar da ta samu adawa da samudawa shine abin da zai zo ya faɗa kanku kalu wailaka sai suka ce kai tonka aka ce ma utuba din aka ce yukallimuka ar-rajulu bil arabiyyati la tadri ma qala yanzu kai duk kasancewar ka balarabe ka je ya sa ka gaba yana maka larabci kuma ka ce ba gane a wanda waɗi ba eh yukallimu kan rajul bil arabiya shi kuma abin da ya ga wannan azaba yake je musu tsoro kamar da bayanin zai zo a gaba qala la wallahi ma fahimtu shay'an mimma qala ghaira dhikra sa'iqa ba abinda na gane wanda ya kamata ku mai da hankalinku akai sama da abin da ya shahi ambatan da yayi na as-sa'iqa wannan azaba mai tsanani wanda in kuka bujirewa Allah abin da zai same ku kenan ka duba wahalar da suka sha akan kare banza duk dubararsu ya kare duk abin da suke da azanci ya kare shine maganar da malai dazu duk lokacin da ka so ka kare abin da ba daidai ba baka iyawa kuma wallahi zaka ga abu fi uqri darika yanzu ba kana fada ba yau da gobin rayuwa sai kaga abin a tsakiyar gidanka kana ji kana gani ya zaka yi ba yanda zaka yi yanzu ko kadiyar misali hijabi kawai ka dauka a cikin al'ummar mu lokacin da ake ba da labarin da aka fara sashi abin ya kasance an sha rikici na ƙasa da ƙasa abin kamar ba zai yi ba amma manya-manyan waɗanda suka yi faɗa da wannan abin a yau a cikin gidansu ana sa hijabi to kaga duk lokacin da kace zaka zaka zaka faɗa da gaskiya kana bata maka kanka lokaci malace wa qad rawahu al-baihaqi wa ghayruhu an al-hakim bi sanadihi an al-an al-ajlah bihi wa fihi kalam sai ce wa zada wa in wa in kuntu a wa in kunta innama bikar riyasa daga cikin abin da shi utuba ya ƙara ambatawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan abubuwan da ya hudu a bayan da muka an karanta sai yake ce mishi innama bikar riyasa in ya zamanto shugabanci ne kake so kana kira a dole ai kaza ai kaza a ashe kai manufanka karshe so ne kake ka zama shugaban al'umma sai yake cewa aqadna al alwiyat alwiyat al alwiyatana laka yake cewa aqadna alwiyatana laka idan ya zamanto so ne kake ka zama shugaba yace zamu kulla maka wannan ba kira shi da suna bai'an mu zamu maka mubaya'a kuma dukkan tutotin mu zamu zo mu hada su gaba ɗaya a zo a hannunka suke kenan alwala zamu maka wala tam ya zamanto kai ne zaka ce ayi zaka ce a bari amma da sharadi kamar addinin nan da ka zo da shi ya ce fa'in kunta ra'asan yake cewa ma baƙita kuma za ka zamanto kai ne shugaba a cikin al'ummar nan namu ma baƙita matuƙar kana rayu kai ne shugaba kenan babu ma ce ce zuba zo a yi a baka zuwa lokaci kaza kuma a ce an hwasa a kawai kai ne shugaba na dindindin sai ran da ka mutu wa indahu annahu lamma qala sannan kuma ya zo a wata riwaya ta daban cewa lokacin da shi a utuba ya faɗi wannan magana ga manzon sallallahu alaihi wasallam qala manzon yake ce mushi wannan wa'azin da nake muku fa fa in a'radu in kuka kuka kauda kai kuka nuna halu ko in kula kuka in imani faƙul to mazala ka faɗi musu cewa an zartukum ina muku gargaɗi sa'iƙatan azaba mai tsanani misla sa'iƙati adin wa samud irin azabar da ta samu adawa da samudawa wasu aka musu tsawa wasu kuma aka aiko da iska ta hallaka su suna ga iska ta ta suke ce aridu mumdiruna Allah ce bal huwa musta'jaltum bi rihun fiha azabun alim iska ce wadda take kumshe da azaba mai radadi ana ga ai kaman ma kayan wasa ne mutanen annabi salu suka soke taguwar suka ce ai abin da za a yi annabi musa annabi annabi annabi salih yake ce kun soke ta suka ce mun soke yace to tamatta'u fi darikum thalathata ayyamin zalika wa'dun ghairu makzub kwana uku kawai gare ku wannan kuma alƙawari ne wanda ba na ƙarya ba to a wannan lokacin da manzon ya karanta mushi yana karanta fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa samud amsaka utba ala fihi sai utba ya kama bakin manzon sai gumtse shi ya gumtse bakin ala fihi wa nashadahu ar-rahim ya ce ina haɗa ka da girman zumunta da take tsakaninmu dangantaka da zumunta da ke tsakaninmu ina haɗa ka da wannan an ya kuffa anu ka bar wannan magana ka bar wannan magana walam ya khuruj ila ahlihi shi da aka karanta mushi fa in aradu inna da ya zo ya shiga cikin gidan shi kawai sai sai helinki ne yau zai zo ma ƙure sha bayani gobe zai huto ya bayani an tura dan aike da aike ya je ya zamna wahtabasa anhum ya killace kan shi game da su ƙureshawan faƙalu abu jihar sai abu jihar yake can ya ce wallahi ya ma'ashara ƙuraish ma na ra'utu ba illa saba ila muhammadin ya ce ka ina gafa abin nan ya ƙara rikicewa utuba inna shi ma ina ga ya bar addinin uwa saba ya bar addinin uwa da kakanni ya je zuwa ga addinin muhammad wa a'jabahu kalamahu sannan maganar manzala ta burge shi wa ma zaka illa min hajatin asabatu ka duwa fa Ka, wannan ba karamin mujrimi bane wallahi Abu Jahl wai yake ta ni ko abinda nake gani ba wani maganan imani bane ba ko wani maganan ya zuce shi ta karaya a kawai bukata ce ta rayuwa talauci ne yake damun shi kawai shi yasa ya je ya canfa da shi saboda ya samu alherin duniya sai ce fantsari ko bina ilai ku tashi mu tayi sai kwashi mutane daga wannan nadin nasu na gindin Ka'aba suka tayi darun nadwa fa atau he aka zo wajen Utba fa qala Abu Jahl sai Abu Jahl yake cewa wallahi ya Utba ma ina illa annaka sabauta ila Muhammadin ba abin da ya kawo mu in ba dan ka kaucewa addini uwa da kakanni ba ka je zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wa a'jabaka amrahu al'amarin shi ya burge ka fa in kana bika haja in kudi kake so talauci yake damunka jama'ana laka min amwalina ma yughnika an muhammadin za mu tara maka daga kudadenmu abinda zai wadatar da kai daga muhammad ka bar shi faghadiba sai utuba sai fusata saboda mutum ne mai kudi kuma ana mishi maganar cewa ya tayi waje kaza kamar a matsayin cewa ya je bara ko kuma a dan a samu a bashi shi ma faghadiba sai hushi wa aqsama billahi sai yayi rantsi da Allah cewa la yukallimu muhammadan abada yace ya rantsi da Allah ba zai sake yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magana ba me yasa ya faɗa wannan magana saboda mutane su yarda da shi wa qala sai kace musu kuma laqad alimtum anni min akthari quraish malan cikin quraisha kun san nahi kowa kudi walakinni ataituhu sai dai abinda naje zuwa gare shi da kuka aika nin kuka ce bayani na tahi kuma wa qassa alaihim alqissa ya basu labarin kakabin abinda aka yi sai ce fa ajabani bi shay'in wallahi ma huwa bi sihirin wala bi shi'rin wala kahanatin amsar da ya bani ina muku rantsuwa da Allah ai dai kun yarda ni na san sihiri ko kun yarda na san duba ko kun yarda ni na san waka ko shi yasa kuka aka aka aka zabe ni aka aika ni ko sai ce to ina muku rantsuwa da Allah wannan mutumin abin da ya hudu mu ba sihiri bane ba ba waka bane ba ba duba bane ba فقرأ سيكرنت بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب سيدي كيس حتى بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود سيكي فأمسكت بفيه yana zawa wannan ayar sai na rike bakin shi wa na shattuhu rahima sai na hada shi da girman zumuntan da yake tsakanin mu an ya kuffa akan ce da Allah wannan magana a barta a bar wannan magana wa qad alimtum kuma ai ku kun sani anna muhammadan cewa shi muhammad sallallahu alaihi wasallam idza qala shay'an lam yakzib in dai ya faɗi abu to baya ƙarya ku kun sani ni na sani yana zawwa fa in a'radu sai na rike sai na rike bakin shi yake cewa fa khiftu sai na ji tsoron an yanzila alaikumul azab azaba ka ta sabko muku da haka ni na killace kaina a gida ku ko ku ta kanku to kaga wannan duka me yake maka nuni cewa waɗannan mutanen sun tabbatar da cewa abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne sun sani sun yarda amma kuma shiriya ta ubangiji ce karin mun tawar kwallin tahin nan ba yahudin da ya ba ma da ba Salman al-Farisi labari da irin abubuwan da suka faru kaga shi ma karshe dai bai kai labari daga shi abu shi utuba shi ma ga irin halin da cikin shi a ciki shi ya yarda cewa abun nan da aka faɗi ba ƙarya bace ba kuma sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya ƙarya sai ya ce fa khiftu an yanzila alaikum al'azab sai na ji tsoron kar azaba ta sanko muku ya ci gaba da wannan bayanin kuma wani abu ya zo ya faru sai na rike bakin shi kuma na rike hada shi da Allah cewa yayi hakuri مالك ثم روى البيهقي بسنده عن المغيرة بن شعبة قال إن أول يوم يوم يكتشف عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم shi al-mughira ibn shuba yake cewa rana ta farko ko kuma lokaci na farko da na san annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa yake faɗi wannan magana al-mughira ibn shuba yake cewa anni amshi ana wa abu jahl ibn hisham yace ina tahiya da ni da abu jahl ibn hisham yace fi ba'dhi aziqati makkah a cikin wasu lunguna ko tituna na garin makka a zikka shi ne titi kenan a cikin wasu tituna na garin makka muna tahiya ya ce iz kwatsam kawai laƙina rasulallah sallallahu alaihi wasallama sai muka haɗu da manzan allah sallallahu alaihi wasallama kaga wannan me yake maka nuni abu shu'ba shu'ba al-mughira ibn shu'ba musulmi ne labari ne yake badawa kaga su can mi suke ce ai muhammad suke ce shi kuma ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake ta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li abi jahl sai manzo Allah yake cewa abu jahl ya abul hakam ya kai abul hakam halumma ila allahi wa ila rasulihi ad'uka ila allah ka zo zuwa ga Allah da manzon shi ina kiran ka zuwa ga Allah faƙala abu jahal sai abu jahal ya ce ya muhammad sallallahu alaihi wasallama hal anta muntahin an sabbi alihatina wai ka fasa aibanta allolinmu hal turidu illa an nashhada annaka qad ballaghta wai kai so ne kake mu shaida cewa ka isar da sako ko kuma kana ta bayanin cewa ai kai manzo ne sai ce to fa nahnu nashhad muna shaidawa an an qad ballagta cewa ka isar da sakon sai ce fa wallahi ina maka rantsuwa da Allah law anni a'lamu anna ma taqulu haqq lattaba'tuka ya sani shi da kai shi ƙarya yake wai Abu Jahl yake cewa ina maka rantsuwa da Allah yau ka duba idan kahu ya rantsi da Allah ba aikin manza bane ba yake cewa law anni a'lamu inda na san da za ka sani dama bayan da za ka sani anna ma taqulu cewa abinda kake hodi haqqun gaskiya ne lattaba'tuka da nabika ya sani da girman kai ne mu su manyan gari ya za a yi kaza ya za a yi kaza fansarafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aqbala aliyun fa qala wallahi manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya tahi kyale shi sai aliyu ya gabato faƙali sai yake cewa wallahi sai yake ina rantsuwa da Allah wa aqbal alayya afwan wa aqbal alayya sai ya bujuro zuwa gare ni kenan zaman Allah sai kyali Abu Jahal sai ya bujuro zuwa ga shi mai sunna shi la la la Mughira al-Mughira ibn Shu'ba kenan fa aqbal wa aqbal alayya sai ya huskanto ni kenan sai kyali Abu Jahal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yake cewa wallahi inni la'a'lamu anna ma yaqulu haqq shi al-mughira yake cewa wallahi ina muku rantsuwa da Allah ni na san abin da yake wadi gaskiya ne walakin yamna'uni shay'un sai da abu yake hana ni in musulunta yace inna bani qusay lalle famin su bani qusay qalu suke cewa final haj al-final final hijaba hijaba shine wani daraja wadda ta, ta ganin shugaba a cewa ne shine hajib director na kabine ko protocol in kana so ka ga wani sai ka biyo ta wani kaza kaza to suna da wannan hijaban nan fa qulna na'am suka ce eh summa qalu fina siqaya kuma mu muke da yaunin shayar da alhazza'in sun zo duka wani ayyukan mu ne a cikin garin makka wanda daga yau in nace nayi imani to na ritaya daga wannan ayyuka faƙulla na'am sun maƙalu finan naduwa suka ce hatta darun naduwa gidan da ake tattaunawa wanda ƙudasha suke haɗuwa wannan manya-manyan mushirkan nan duk wani abin da za ɗauka ana ke ɗaukan shi shi ma nasu ne faƙulla na'am mu bane bane kusai muka ce eh sun maƙalu finan liwa suka ce tuta ma taku ce faƙulla na'am muka ce eh sun ma'aɓamu yake cewa suka ciyar wa aɓa'amna suka ciyar muka ciyar kenan duk abin da wanda zai shigo garin maka za mu ciyar da shi ya ce hatta iza ta hakatin rakbu kalu minna nabiyun wallahi la af'al sai lokacin da al'amura suka tabbata sai suka ce minna nabiyun a cikinmu annabi yake a kaga kenan dan mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ba sai ce wallahi la af'al ya ce wannan kuma ni bai da shi ba in ji al-mughira ibn shu'ba mal yace wa hadha al minhu yake cewa wannan magana da shi afwan al-utba yake cewa la'anahu Allah kama qala ta'ala mukhbiran anhu wa an adrabihi kamar da Allah ya bada labari akan shi da da makamantan shi a bangaren da ya shahi irin maganganu akan manzo sallallahu alaihi wasallam kenan ba shi al-mughira ba shi a wannan utba ibn walid ibn utba yace wa idza ra'aka alladhina kafaru Allah ke cewa wa idara auka in yattakhizunaka illa huzwa in suka ganka sai su ce ai kaza namu ne kaza ma namu ne kaza ma namu ne shin Allah ya ce aj'altum siqayatal hajji shin kun doki wannan shayar da mutane da bangaren da sha kula da masallaci zai zama ɗaya kamar amana billahi wal yawmil akhir kamar da imani da Allah da ranar ƙarshe ba su zama tuɗe ba to su suna alfahari fi na siƙaya fi na siƙa fi na hijaba fi na waye suna ambata waɗannan abubuwa yake cewa idza ra'auka in yattakhizunaka illa huzwa in suka ganka ba a komi suke daukan ka ba illa huzwan sai dai a matsayin abun wargi abun wasa ya daga cewa wannan shine annabin nan ba hannuna suke a haula illazina manna Allahu alaihim min bainina yanzu waɗannan su ne wanda Allah fifita ku duba hawa ne su wane da wane da wane ana ga ba kowa bane a cikin mutane su so suke su ga kinkima kinkima mutane a lokacin wannan sai sa su yi imani Allah ke cewa idza ra'auka in yattakhizunaka illa huzwa a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula yanzu wannan shine wanda Allah zai zaba ya aiko a matsayin manzo kaga ana ga yatim ne maraya ne ba uwa ba uba kuma ya tashi a haka ana ga cewa ba kaza bane ba amma Allah sai ya doko shi ya dora shi akan waɗanda suke ta su kaza in ne da haka yanzu an sai gan shi sai abin ya zama to abin izgili ya zama to abin hantara da abin nunawa in yattakhizunaka illa huzwa a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula Allah ce in kada la yudilluna an alihatina su waɗannan suke ambata su mushrikan nan suke ce sa'ai yayi kusa in kada yayi kiris la yudilluna saura kaɗan ya batar da mu an alihatina game da abin da shahi allolinmu wai da ya raba mu da allolinmu da gumakanmu laula an sabarna alaiha in ba dan mun yi haƙuri ba mun jure mun ƙin mutane ne masu haƙuri ai da tuni mun bar su ma subhanallah Allah ce wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'azaba man adallu sabila tabbas asanu za su sani a lokacin da za su ga azaba kiri da muzu cewa wai man adallu sabila waye ya zamanta mafi bacewa hanya su ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabbas su hanya ta ɓace musu amma kuma ga izgili da suke yi to wani izgilin kuma iya ɗaya daga cikin abin da bal hasali ko da mutum ya musulunta ya yi izgili ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi mi ya yi ridda ya wanke hannun shi gaba ɗaya ya bar musulunci alistihza'u bid-din min nawaqidil islam duk lokacin da mutum zai izgili da wata gaba daga cikin gaban addinin musulunci komin karantanta in ya tabbata karantarwa addini ne sai kai izgili misali kama gemu izgili ko kama daga daga tuha izgili ko kuma kama kai hatta da aswaki mazalla me yake cewa laula anna shuqa ala ummati la amartum bisiwa ko sai kai izgili kace kai duk kawai ba haka nan bane ba ko kuma kaza ko kai musu to wannan yana ihuda ka daga musulunci tsaf gaba ɗayan ka Allah kiyaye shi yasa izgili da addini mutum ya nisance shi ko min karanta shi wannan bakka aikatawa daban wanda tsakaninka da ubangijinka na ya ga dama ya kama ka da wannan laifin ya ga dama kuma ya gafarta maka in ba shirka bace ba amma ka yi musu to wannan shi kuma fat zai huda ka daga musulunci da ka mi hankali duk abin da ya tabbata addini ne kaka soke shi an ka soke shi kuma kana suka addinin ka ne kuma tabbas za ka bar musulunci وقال وقال ابن عباس نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكي تشوى متوار بمكة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا كسان تينا غرين مكة ينا حال ينا حال بوتان الله الله سبكر مشي تشوى كركا بين سلك يعني أبن ذاك ينا أدعى ولا تخافت بها كما حكا كك سسب تمريا كديوا سيدي زمان تو كيش سكا تكيا كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن ماذا لا كسان تي إلينا صلى صحابي ينا دغ مريا شي فلما سمع ذلك المشركون سبوا سبوا القرآن Qur'an yana daga mu da shirin karanta Qur'ani shirkai da suka ji wannan abun sai suka aibanta ko kuma suka zagi alqur'ani wasabbu kuma suka zagi man anzalahu wanda ya saukar da qur'ani wa man jaa bihi da wanda ya zo da shi qala fa qala Allah ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ambata mu sallallahu alaihi wasallam lokacin da kake sallah wala tajhar bi salatika ai bi qira'atika kar ka daga har su ji fayasma almushrikuna fayasubbul qur'an saboda kar mushrikai su ji su zagi alqur'ani ka duba mutum ya daga baki ya zagi magana Allah ya zagi wanda ya aiko magana ya zagi dan sakon da ya zo da magana haula wala quwwata illa billah Allah ce wala tukhafit biha sannan kuma kar ka boye muryar can kasa yanda sabanka ba za su ji ba an ashabika game da sahabbanka fala tusmi'uhum alquran hatta ya'khudhuhu anka ya zamanto basu ji qur'anin ba har ya zamanto sun samu daman da za su dauka daga wajenka kenan kakka daga kololuwa kuma kakka sabke muryar kan da sahabbai ba za su ji ba Allah ce wabtaghi baina zalika sabila ka bi tsakanin hanyar nan guda biyu ba ɗagawa ba sannan kuma ba sirrantawa ba kenan sai ka yi tsakatsakiyar da za ka je da sabanka to wannan allah utba utba shi aka aika kuma ga irin maganganun da da shi da waɗanda suke hashe shi ne wanda suka mara mashi baya kaga haƙiƙa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya cuto ka duba a zagi abin da ka zo da shi kuma alhali kana imani da shi kuma magana Allah ce kuma a zagi ubangiji subhanahu wataala sannan a zagi malaika jibril din da ya zo da shi sannan kuma a zagi manzon da ya ambata mutane wannan kin wannan shine abin da suka yi shi yasa ana zuwa yakin badar waɗannan manyan ba wanda ya sha a cikin su gaba ɗaya Allah kai su manzon sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a cikin wani rami da aka yi aka rika jinsu ana zuba su a ciki sai ke cewa mazala ke ce musu shin kun samu abin da Allah ya muku alƙawali gaskiya ne mu dai manzo Allah ya ce mun samu abin da Allah mun alƙawali gaskiya ne Allah ya ba mu cin nasara mun ci nasara akan ku a lokacin Umar yake cewa ya Rasulullahi ai ba sa ji abin da kake faɗi sai manzo Allah ya ce mishi baka hi su jin abin da nake faɗi musu ba alƙawalin Allah ne cewa ɗaya cikin biyu ne Allah sai ya ba su ihda ta'ifatayn ko Allah ya ba su wannan duke ta ƙureshawa sai ai hazihi bitilka mutum ya yi hijira an sa shi ya huto dole cikin dare in ya da kayan kasuwanci dole barin su zai duk abin da yake da zai bari in garka gare shi dole zai bari in gauna gare shi zai bari bai da ikon da zai sai da komi kuma suna hijira su kuma suna maye gurbinsu suna maye gurbinsu sai a ce ai ga wata ganima ta samu lokacin da abu abu sufyan ya tahi da tawagan kayan kasuwancin mutanen garin makka ya tafi kasar sham lokacin da yake dawo manzo sallallahu alaihi wasallam sai aka za a yi hazihi bitilka aka ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir a lokacin manzo ya huto abu sufyan ya samu labari sai sauya hanya manzo ya zo daidai badar abu jahl aka ce mishi ai an karrige duke ku ta kubuta yace a ai mu ba kayan wasa bane ba yaushe ma akai akai sa har za su yi tunanin su tare dukiyar mu za mu zo daidai badar mu ga samu su a hannu ashe jini ne yake yake ɗaukar shi yana zawa kuma anan zawa kenan zawa kenan bai koma ba shi ne mazala yake cewa al abinda Allah ya musu alƙawali sun same shi kaga dai ƙarshen gardama da girman kai akan abinda kuma sun san tabbas haka nan ne Allah shirya da mu karantarwa da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laita shi yasa al'amarin gaskiya wani abu ne wanda yake wahala gare shi wallahi dole ne mutum ya bada ya bada himma ya bada kulawa sannan kuma kare ji kare ji wahalan da zai sha saboda daga lokacin da kai imanin nan ka aikata alheri aka ce wani ya mutu to shikenan kai kuma ka shiga hutu kuma hutun da bai da iyaka bai da limit bai da wani iyakan da za a zo a ce an zo waje kaza to yanzu a sake komowa a an kare kawai an tsahiya ɗaya ce Allah taimake mu da juriya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah